إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya safiyar talata yau 21 ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau goma ne ga watan uku lissafin meladiya shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya sa kira da mu wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke unguwar Kofar Gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da sauraron ma'anonin Alkur'ani cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye ranar ayyukansa gobe kiyama tare da ƙarin bayani daga Sheikh Abubakar Aliyu Albami shi ma Allah ya haskaka rayuwarsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara yadda za mu tashi aya ta 224 Allah maɗaukakin sarki ya ce,
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يغلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أدموا الطلاق فإن الله سميع عليم
الله مدوكاكين سركي يتي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم kada ku sanya Allah ya zama karan bara ga rantsuwanku wato ya zanto ya hana ku min fi'ilil khairi ay aradan mani'an min fi'ilil khairi kada ku sanya rantsa-rantsanku su zanto muku katanga da za ta hana ku ayyukan alkhairi bi an tukfirul halafa bihi ku yawaita rantsuwa da shi ko da al'amari na gaskiya ne da alkhairi to ba a san yawan rantsuwa. Kamar mutum ya rantse, ala kulli khairin arada fi'ilahu an ya alahu, kamar ya rantse a kan wani aibu na alheri da yake so ya aikata shi. Ba haza makaruhun, wannan abin ƙi ne, abin ƙi ne, akwai wasa da sunan Allah. duk girman abu duk ƙanƙantarsa to kada kai rantse ka zo ka sa wannan rantsuwar ta kasance maka katanga na ƙin yin wannan aikin alkhairin an tabarru wato ku yi aikin alkhairi wa tattaɓo ku kiyaye dokokin Allah wai akan ka rantse ne ba za ka yi aikin alkhairi ba kai rantsuwa ka ce wallahi tallahi ba zan ƙara kaza ba kuma yin kazan alheri ne to kar ku ringa yin irin wannan wa tuslihu bainan nasi ay tamna'u min fi'li ma dhukira min albirri wa nahwihi wato rantsuwar ta hana ku aikata abinda aka ambata wato ta hana ku aikata abubuwan da aka ambata na aikin alkhairi kamar sulfu tsakanin mutane wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai ji ne ga zantukanku alimun bi ahwalikum ko masani ne ga halayyanku la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymanikum Allah baya kama ku da yashashiyar rantsuwa da kuka yi kamar mutum ya rantse akan abu shine wa huwa an halifa ala shay'in ya'rifu husulahu haqiqatan aw dhannan fa yadhharu khilafahu ka rantse kace wallahi tallahi wana ne ka dai ga kamar sa ne sai da ya matso kuma sai kaga ashe ba shi bane to irin wannan rantsuwar ba Allah baya kama ku da shi ka je ka ka ci abinci ko wallahi na ci abinci duk irin wannan rantsuwar ba za a kama ku da shi ba ka je ka kayi kaza wallahi nayi duk irin wannan rantsuwa ne yashashiya ba za a kama da wannan ba amma dai ba a so a ringa yi eh ba a san haka shine wato hashenka ya riga ya rantsuwar akan wani abu da kake nufata la wallahi ya ce a'a wallahi kaje ka sanan ku a'a wallahi ban je ba to duk irin wannan yashashiyar rantsuwa ce wanda Allah ba zai kama ku da shi ba wala ithma fihi wala kafara babu laifi irin wannan rantsuwa kuma ba kafara amma dai ba a so ka yawaita rantsuwar walakin sai dai yu'akirukum bima kasabat qulubukum ay qasattuhu min al iman iman din kenan idza halaftum Allah yana kama ku da abin da kuka yi nufi da rantsuwar a zuciyarku kun yi nufin haka to sai Allah ya kama ku eh aikin alkhairi ne in fa'altu wannan ka ce in na aikata kaza to Allah ya mun kaza ko kuma kaza nake wannan kan irin wannan rantsuwar kayi hinsi kayi kai sai an kama ka ina bukata sai an yi kafara ce wallahi ba zan ƙara taimaka masa kuma sai zo sai ka tausaya masa to kaga in ka taimaka masa kuma dole sai kai kafara kuma kai kafara din ka ci gaba da taimaka kasan shi yafi alkhairi in kai rantsuwa ba za ka yi abu ba sai kaga yin abin shi yafi alkhairi to ka hakura kai kafara kuma kai wannan abin da kai rantsuwa ba za ka yi ba kamar mace ne ta ce wallahi tallahi ba zan yi tuwo ba yau kuma yin tuwon shi yafi alkhairi dan ga 'ya'yanta ko ga ma ita kanta kuma ga shi mai gidan saboda aka ta yi tuwon shi ya fi alkhairi ta yi kafarar ta kawai amma ba za ta iya azumi ba sai ta ciyar da abincin mai gidan saboda aka in kai rantsuwa akan wani abu kuma aikata shi ya fi alkhairi to kawai sai ka sallama ka kafara na rantsuwar ko kuma ka aikata wannan abin to Allah maɗaukin sarki ya ce wallahu gafurun lima kana min al-lagu Allah mai gafara ne ga yashashiyar ranzuwa halimun bi ta'khiril uquba kuma mai hakuri ne ga jinkirin uquba an mustahiqa ga wanda ya cancance ta yana daga cikin nau'in rantsuwar kuma wa min nau'il yamin al-ila minan nisa'i wa hukmuhu yana daga cikin nau'in rantsuwa ila'i. Ila'i shi ne mutum ya rantse ya yanki wa'insu lokuta ya ce ba zai kusanci iyalinsa ba. To, shari'a ta ma iyaka, duk lokacin da za ka yanka, to kar ya wuce wata fudu. In ya wuce wata fudu, in ya kai wata fudu, dole a tsayar da kai, a zaunar da kai, me kake nufi? cutar da ita ko kuma za ka sake ta saki kake nufi ko kuma me dole ba za a ce ta saku ba daga wata hudun a sai ka furta me kake nufi amma za ka samu sautari mata sai kaga kawai mutum namiji ya bar matarsa kamar ragaya a rataye wai shekara biyu baya kulata wata mata ce shekara hudu wata ta ce wata kaza kaga akwai cutarwa shi yasa aka ce in za ka rike ta ka rike ta tawa ba za ka iya ba ka ita halayen na ta basu maka ba to sai ka sauta da kyauta ta wani yana mutu ba santa saboda ba a so cuta a cutarwa shi yasa akwai ka'ida a zarar yuzal duk yadda cutarwa ake kawar da shi ake a zamantakewa ba a so ka cutar ba a so a cuce ka kai mai gida karka ringa cutan iyalanka ke karki ringa cutan mai gidanki an fidda punishment idan abin bai yi ba sai ka saba gyata karka cutar da ita karka zama ɓangaren bakin tulu kai baka batta ta yi rayuwar aure ba kuma kai baka sake ta ba ka zama ƙadangaren bakin tulu kenan a karka a kar tulu a barka kuma ka ɓata ruwan tulu kaga ka jawo akwai cutarwa shi kuma labarar wala babu cuta babu cutar juna to da yadda zamantakewa aure yake to ake yi a zauna da walwala babu cuta a tsakani kai karka ringa cutarta ita ma kar ta cuce ka a zauna da zamantakewa ta amana haka ake so to ila'i in dai da nufin cutarwa ne to kai ma ka san Allah zai kama ka shine menene ila'i lillazina yuquluna min nisa'ihim wanda suke ila'i a matansu ai ya halifuna Allah ya jami'uhunna suna rantsewa cewa ba za su zauna da su ba ai ba za su jima'i da su ba kamar yadda ya tabbata annaha min al-kaba'ira yana da cikin manyan manyan zunubai wanda mai shari'a wato shari'a ta ajanar kwakai ya zo cikin hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihi an abdullah bin amr bin al-as an annabi sallallahu alaihi wasallam qala alkaba'iru al'ishiraku billah daga cikin kaba'ira akwai shirka da Allah ko ƙwaƙwalwalle da saba wa iyaye wa ƙatalar nafsu da kuma kashewa rai haka kawai waliminil gamus da kuma rantsuwa mai halakarwa to kara ka rantse ba za ka kula ta ba ba za ka take ta ba to shi ne shari'a ta ce Allah ya ce rabbasu arba'in ita matar za ta zauna wata hudu fa in ba ku ay raja'u fi idan ka dawo ka kula ta ko kuma ka dawo daga barin wannan rantsuwa ta ka ci gaba da kula ta ka take ta fa inna allaha ghafurur lahum Allah mai gafara ne a gare su ma a tauhu min ad-darari min ad-dararil mar'a abinda ka aikata na cutar da matan bil halafi da rantsuwa cewa ba za ka kula ta ba rahimun bihin kuma mai jin kai ne a gare su wa in azamu talaqa amma in kuma kai niyyar saki ne da wannan kin kulatan da kai kaurace matan da kai so kake kawai ka sauke mata fa inna allaha sami'un liqaulihim Allah mai ji ne da maganganunsu. Alimun bi azmihim kuma masani ne da abin da ka ɗau ƙudurce niyyar taka, Allah ya san haka. Saboda haka, in dai aka yi wata fudu, to karki tsaya kina cewa wai ke shekara ɗaya ba ruwansa da ke. A'a, ba haka ba ne, kina da alwali, ba a duk je aka ɗauko ki ba ko a kasuwa alwalin ki za ki je ki karanta masa to fa zaman da muke fa zaman doya da manja ne ba ruwansa da shimfiɗa yanzu har wata kaza to shi alwalin ki kuma sai je samu wakilinsa a samu mai hukunci tsakanin a zauna kai ya akai haka da aka bahasi sai a bayani in yi da islahan yofi illa bai in ina san su to Allah zai daidaita su wa in ya tafarka kuma in kuma aka rabu da kullum misali Allah zai wadata shi kowa da da rabansa saboda haka kar ki zauna ki ta cutuwa ki zurfin ciki a je ki gaya wa alwalinki kin kasa faɗa gaya wa matarsa ta gaya masa ita sai ta gaya mara a tambaye ki haka ne ki ce haka ne to sai a ɗauka miki mataki kuma yadda shari'a ta ce shi ne wa in azan mutalaka idan sakinatan saki ne fa inna allaha samiyun alim allah fa masani ne kuma mai masani akwai wanda shi saboda cutar da mace sai ya sauta sai ta kusan gama idda sai ya dawo da ita sai ya sauta sai ta kusan gama idda sai ya dawo da ita sai shari'a ta ce a'a ba za a yi haka ba sai aka yanke iyaka to Allah madaukakin sarki ce wal mutallaqat
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أفواههن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إسراها ولهن مثل الذي عليهن في المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم na'am Allah madaukakin sarki yace wal mutallaqatu wacce aka sake ta yatarabbasna liyantadhir liyantadharna ko wato za ta zauna za ta saurara bi anfusihinna anin nikah karan kanta daga barin wannan auren thalathatu quru wato sarki tamdimin hina talaqi daga lokacin da aka yi sakin jam'u ƙur'in bi fatahil ƙafi wa huwa tuhuru awil haidu an yi fassara biyu wasu suka ce talatata ƙuro za ta zauna tsarki uku ta yi jini ta yi tsarki ta kuma jini ta sake tsarki ta sake jini ta sake tsarki in ta ga tsarki na uku ta ƙa'ida wasu kuma suka ce a daga ganin jinin ta yi jini ɗaya kenan ta kuma yin jini biyu na uku kuma ta sake jini shi na uku to wasu sun ce wato tsarkin ne wasu kuma suka ce a jinin al'adan ne ƙaulani zaka guda biyu wal awwal in al maliki amma imam malik shi ke dauke da farko shine a farko za ta zama tsaki uku wa hada fi sha'an al madkhul bihinna wanda aka ta tara da su ne aka sabule da su amma wasansu fala iddata alaihinna su kan ba su da idda kuma lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna wato inde ba wanda aka tara da ita ba kamar Aisha tsofuwa ko yarinya to to kaga wannan ita babu wannan sha'anin a ciki na sauraron jini din tunda ma bata ma fara jinin ba in kuma tsohuwa ce ta gama majinin ta daina ma sai ta yi amfani da watanni uku shi kenan wala yahillu lahum an yakuna ma'a rahmihinna baya halasta baya halasta tsoye abin da Allah ya halitta a cikin su min alwaladi na da aw alhayb ko kuma in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir in sun kasance sun imani da Allah da ranar ƙarshe in dai sun imani da Allah da ranar ƙarshe za ta ce ita wata take ba ta da komai ba a ta iya yiwa ta samu juna amma ƙarami to kata boye sai ta bayyana babban sai ita ta samu juna idda ta shine har sai ta haife ɗan ta fada da yanzu za ta ta tana da ciki zuwa la'asar ta haihu shikenan ta gama idda haka wani sahabi matarsa ta ce da ɗaɗa rai da saki mana zai fita sallar la'asar sai ya ce na sake ki shi kuma sa'anin saki ba wasa ba a wasa wasansa wasa ne gaskiya ma gaskiya ne ko da wasa ka ce na ba ka to ka bashin sai dai a jira lokaci yana mata wannan sakin yana tafiya sallah yana dawa sai samu ta haihu haka ya ke lalewa sadaki ta wuce ko kuma sai ya sai ya sake shiga shi mata kara mun yayi kokon ta buga da ƙarshe cikin kuma ya sa a ya sake tsora kata sai sai da hakuri to Allah ya roƙe ta kike inda sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe. Wa'ulatuhunna a haƙƙu bi raddihin ay azwajuhunna idan aka rabu to mazajen su da farko su suka fi cancanta abinan su dawo da kayansu da matarsu kada su shirya kai kuma alwali ko uba ko uwa ka tuhiyye ka san a tafau ka ce wai san ba zai yi ba kuma ba kai za ka zauna musu da ba ko kuma wata ta ce wai san ba za ta koma wance ba za ta koma maka Qur'ani ya ce mazaje suka nemi a gyara to su suka fi cancanta a yi haka su koma gidajen nasu sai dai kamar da na faɗa in akwai cutarwa ba za a yarda ba sai an kawar da cutarwa cutarwa an kawar da shi saboda ba a so a samu cutarwa a tsakanin mu'amala ko kuma a samu cutarwa tsakanin ma'auratayya shine ba olata wannan a haƙu biraddihin na fi zalika in arado islaha mazajensu su suka fi cancanta su dawo da su inda suna nufin a samu sulhu a samu gyara a tsakaninsu ba za a cutar da kowa ba to sai Allah ya ce abtala kumarratan kafin nan wannan ay al'azwa da misal alladhi lahum alayna min al-hukm bil ma'ruf sun wada suna da tankwacin abinda matan suke da shi na haƙoƙi a kansu su ma suna da haƙƙi na a kyautata musu kamar yadda su ma suke da haƙƙi a kyautata musu shar'ance min husnul wato na daga kyawun zamantakewa da barin cutarwa da makamantansa walil rijal alaihin na daraja amma yau sani mazaje suna da daraja ɗaya suna da daraja wato ƙarin daraja akan su matan suna da falala saboda ɗaukan ɗawainiyarsu da suke sai mai gidan ya sauda masa wallahu azizun Allah waye ne mulki hakimin mai hikima to kamar da na fara faɗa cewa ya kasance shi wai sai ya sauta sai ta kusan gama idda sai ya ce ya dawo da yake zama sai ka ga mutum ya hasu saboda cutarwa sai Allah madaukakin sarki ya yanke gardama sai ya ce
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه أو لا يقيما حدود الله فإن كفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
ake sace a maratan kifa guda biyu ay tafaliqul ladhi yuraji'u ba'dahu maratan sakin da ake kome bayan sa saki biyu ne. in aka yi na daya aka yi na biyu ana kome an an yi batte saki na uku to la na wala nafaka babu ciyarwa kuma babu wajen zama da an yi uku to tattarewa za ta tafi in ba ba sai shi ne shigo ciki sai ga ana ta kokarin yadda za a gyara ana aiko a ta ƙananan maganganu a juyawa a kai fatawar a wajen wancan malamin a jiya har a samu wanda zai ba da sauki alhali kuma su sun suka kira al'amar to da saki kwaya biyu in aka yi kwaya biyun nan to su ne za a yi komai a cikinsu. Dan a jahiliya sai da mutum saki matarsa sau dubu. Ya sauta in ta kusan gama ita ya dawo da ita. Kuma ya kuma sauta haka yana ta sagoginsa. To shari'a sai ta zuwa sai. Ta ce, Kone, imsakun bi ma'arufin, fa alaikum bi hinna. بعد أن تراجعوهن بمعروف أرقشك كريكسو كزونا سوما bayan kun dawo da su da kyautatawa shar'an yadda shari'a ta ce min gairi ba dirarin ba tare da cutarwa ba aw tasrihun ay irsalihinna bi isa ko kuma ku sake su da ihsani shine kyautatawa in ba za ka ita ba ka yi mata adalci ba sai ka sauke mata sai san inda dare mata Allah ce wala yahillu lakum wala yahillu lakum ayyuhal wato baya halasta gare ku ku mazaje an ta'khudhu mimma alaykum da anil muhur ku karɓi wani abu na daga sadakin da kuka ba su idza tallaqatumuhunna in kun sake su illa an yakhafa kazalika sai dai su ma'auraya in sun tsoron Allah hududallah ba za a tsayar da haddi iyakokin Allah ba la ya ati ya bi ma hada huwa ma min al ba za su aikata abin da Allah ya iyakance musu na hakoki ba eh Allah ya kima badalin badali ne ba su tsayar da hakokin Allah ba fa in kiftum Allah ya kima hududallah in sun ji tsoro za su da iyakokin Allah ba fala junaha alaihim babu laifi a gare su shi sai Allah madaukin sarki ya ce ai la haja ala zawj babu laifi akan ainihin wato shi mijin asalahu karfa wala ala zawjati ko hakan nan babu laifi akan ita ma matar ta karba bazalahu ta bayar tilkal ahkam al-madhkura wannan hukunce hukunce da ake ambata hududillahi iyakokin Allah ne iyakokin ne Allah fala ta'tadu kada ku ketara ya ta'adda hududillahi duk wanda ya ketara iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimun wannan sune az-zalimun sai aka ce fa in tsallaka aya ɗaya ce ko yayi to sai mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mu Allahumma inna man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walayt ولا إثم عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل ذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين